أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta a wannan safiya ta lahadi a yau muna biyar ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda ya daidai da takwas ga watan tara shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasinmu na shida a cikin wannan littafi na kashfi shubuhati fi tauhid wallafar a sheikh muhammad ibn abdul wahhab Allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama darasinmu na baya mun tsaya kan shubuha ta uku mun karanta shubuhohi guda uku mun kuma ji amsoshin da malam ya bayar akan waɗannan shubuhohi shubuha ta farko da muka ji shine cewa dukkanin wanda ya tabbatar da tauhidin rububiyya kuma wajen bautan salihan bayi niyyarsa ba komai bace illa samun kusanci zuwa ga Allah sanadiyarsu su to suna ganin cewa wannan babu shirka a ciki kuma shi ba mushriki bane mun kuma ji amsan da Allah madaukakin sarki ya bayar a cikin alkur'ani cewa hatta kafiran makka da sauran kafirai tun daga zamanin annabawan farko sun gamsu da tauhidin rububiyya amma rashin kadaita Allah da bauta shi kadai wannan yasa Allah ta'ala ya kira su kafirai shubha ta biyu shine takaita kalmar bauta da cewa in an ce bautan wani Allah to ana nufin bautan gumaka kawai banda salihan bayi wanda mun ji amsa da jawabin da malam ya kawo dukkanin wanda aka bauta masa koma bayan Allah ya shiga cikin da'irin abin da Allah ya haramta sawa'un salihin bawa ne annabi ne manzo ne gunki ne koma menene shi shubha ta uku shine suna cewa duk wanda ya nema ceto daga wajensu to ba shirka yi ba ma'ana in mutum ya zama abinda yake kansa abinda ya sa ya bauta musu shine yana neman ceto a wajensu to wannan ba shirka ba ce babu kuma laifi to mun ji cewa allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana ceto mallakarsa ce ita kaɗai shi kaɗai ceto mallakarsa ce ita shi kaɗai babu wani wanda yake da mallakar ceto in ba allah ba duk wani wanda aka cira da mallakar ceto koma bayan Allah to babu shakka wannan magana ce ta ƙarya magana ce wacce take yasasshiyar magana Allah ya sa mu dace za mu tashi kan shubuha ta hudu shine nafihum ibadatu sal nafihum ibadatu salihin ma annahum yad'unahum aw yadhbahuna lahum shine shubuha ta hudu ita ce wasu daga cikinsu suna bautan salihan bayi amma suna kore ma kansu wannan bautar suna korewa cewa a mu ba mu bauta mu wani salihin bawa Allah kadai muke bauta muwa tare da cewa suna roƙonsu suna kuma yin yanka saboda su suna roƙonsu in sun shiga cikin damuwa suna kuma sa su yi musu yanka amma a rayawarsu suna rai cewa su ba bauta musu suke yi ba kaga wannan ma ita ma shubha ce ai mai karfi ma kuwa malam sai yace fa in qala idan wanda kake magana da shi yana kawo maka shubha in yace da kai ana la a'budu illa Allah ni ba wanda nake bauta muwa in ba Allah ba hadha liltija'u ila salihina wa du'a'uhum laysa bi ibada zai ce da kai wannan abin da kaga ina yi din nan wato wannan karkatar daga ina yi zuwa ga salihan bayi da kuma roƙonsu da nake yi din nan ba ibada ba ce ba bauta musu nake yi ba ni Allah kaɗai nake bauta mawa su ko abin da kaga ina musu nan ba bauta musu nake yi ba faƙullahu malam ya ce sai ka ce da shi an ta tuƙirlu أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله malan ce ka ce da shi shin ka gamsu cewa Allah ya wajabta maka tsarkake duk wani abun bauta ma Allah shi kadai ka gamsu cewa Allah ya tilasta maka dole dole duk abun da yake na bauta ne ka kadaita shi ga Allah shi kadai ka gamsu da haka fa idza qala na'am idan ya ce e faƙullahu sai ka ce da shi bayyilli hadhal ladhi faradahu Allahu alayk to wannan abin da Allah ya wajabta maka kadai ta bauta ga Allah shi kadai ko to yi mun bayani shi menene ma'anin kadai ta bauta ga Allah shi kadai wa huwa ikhlasul ibadati lillah shine kadai ta bauta ga Allah yi mun bayanin me ake nufi da kadai ta bauta ma Allah wa huwa haqquhu alayk wannan ta bauta ga Allah kuma haƙƙin Allah ne akan ka yi mun bayanin shi fa innahu la ya'rifu al-ibadata wala anwa'aha zaka samu bai san menene ibada ba bai kuma san ma nau'ukan ibadan ba bai san menene ibada ba bai san nau'ukan ibada ba fa bayyin halahu bi qaulika to malai ce kai kuma sai kai masa bayani sai ka ce da shi qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin Allah ta'ala yana cewa ud'u rabbakum ku kira ubangijinku ku roki ubangijinku tadarruan kuna masu kaskantar da kai a gaba ga Allah wa khufiya sannan kuma in za ku roki Allah ku dinga ƙasa-ƙasa da muryanku kuna ɓoyewa ku dinga yi wato ainihin kuna masu kaskantar da kai ga Allah sannan kuma ku dinga ba a zuwa in za a kira Allah ko a roki Allah ana daga sauti ana daga murya innahu la yuhibbul mu'tadin Allah bai son masu ketare iyaka fa idza a'lamtahu bi hadha idan ka sanar da shi wannan fa qullahu sai ka ce da shi hal alimta hadha ibadatul lillah shin ka san cewa addu'a ibada ce tun da mun ji shubu hassa ita ce wannan kiran da kuka ina yi masalihan bayi ba bauta musu nake yi ba wanda nake bauta masa shine Allah shi shi kadai wannan tace shubu hassa to malam yace sai ka tambaye shi ka ce a to tunda ka kawo wannan shubuhar tambaya ta ita ce shin ka gamsu ka yadda cewa Allah ya wajabta ma kowa ya kadaita shi da bauta shi kadai ka san da dole zai ce maka eh to in yace eh to sai ka ce da shi to ina so ka yi min bayanin menene ikhlasi menene kadaita bauta ga Allah to shine malam yace zaka iya samu ma bai san menene ma'anar ibada ba bai san nau'ukan ibada ba to sai ka ce da shi tunda shi a wajensa addu'a yana ganin addu'a ba ibada ba ce yana fahimtar cewa in an ce ka bauta ma wani shine ka yi mai sujjada to shine ka bauta masa to sai ka nuna masa cewa addu'ar ma mece ce ita ibada ce Allah ya sa muna fahimta sai ka mai bayani cewa addu'ar ma ibada ce Allah kuma gashi nan ya ce ku roki ubangijinku kuna masu kaskantar da kai kuna masu boyewa Allah ba son masu keta da iyaka kenan tunda Allah ya ce ku roki ubangijinku to sai ka tambaye shi ka ce da shi to ka fahimci cewa addu'a ibada ce fala budda an ya kula na'am dole zai ce maka eh wa du'a'u makhul ibada zai ce zai iya ce maka ma ai addu'a ita ce can kololuwar ibada asalin ibada ita ce addu'a manzo Allah ya ce addu'a'u huwal ibada addu'a ma ita ce ibada kai sallah in zaka yi tun daga farkon sallan ka har karshe duka addu'a ce illa iyaka addu'o'i akwai du'a'u mas'ala akwai du'a'u ibada akwai addu'a taka ta mas'alan kanka kana da damuwa kan zaka roki Allah akwai addu'a ta ibada wanda kuma Allah ya sanya ka yi da zikirori a cikin sallah da bayan sallah fa qullahu to kace da shi idza aqrarta annaha ibada in har ka gamsu cewa addu'a ibada ce wa da'awta Allah laylan wa nahara sannan kuma kana roƙon Allah dare da wuni khaufan wa tama'a kana mai tsoron fushin Allah tsoron azabar Allah kana mai kwaɗayin rahamar Allah da yardan Allah thumma da'auta fi tilka alhajati nabiyyan aw ghayrahu ya zama kuma a wannan bukatar da ka roki Allah din sai kuma ka kira wani annabi ko wani annabi hal ashrakta fi ibadati llahi ghayrahu hal ashrakta fi ibadati llahi ghayrahu shin ka hada Allah da wani Allah wajen ibada kenan muna fahimta ku in har ka gamsu cewa addu'a ibada ce sai zama kuma kana roƙon Allah sannan sai ka hada da wani annabi ko wani salihin bawa shi ma ka roƙe shi yanzu ba ka yi ma Allah tarayya ba to me kai kenan ka yi shirka abin da kai ya zama shirka kenan fala budda an ya kula na'am dole zai ce maka eh wannan shirka ce fa qullahu to sai ka ce da shi fa idza amilta bi qawli llahi ta'ala fa salli li rabbika wanhar in har zaka yi aiki da maganar Allah fadin Allah da yace fa salli li rabbika kai sallah dan ubangijinka shi kadai wanhar kai yanka don Allah shi kadai wa ba'ata Allah wa naharta lahu sai kai ma Allah biyayya sai kai yanka don Allah hal hada ibada shin yankan da kai ibada ce fala budda an yaqula na'am dole anan ma zai ce maka eh fa qullahu to sai ka ce da shi fa idza naharta li makhluqin in kai yanka ma wani abin halitta nabiyin aujin ni annabi ne ko aljani au ghairihi ma ko wani da ba su ba hal ashrakta fi hadhihi al-ibadati ghayra Allah hal ashrakta fi hadhihi al-ibadati ghayra Allah shin a wannan ibadar kai ma Allah tarayya da wani fala budda an yuqirra wa yaqula na'am babu shakka dole ne ya gamsu kuma ya ce maka eh wannan shirka ce Allah ya sa muna fahimtar yadda malam yake bijiro mana da shubuhohi da kuma yadda yake bada amsa idan mutum ya ce maka wato abinda da ya kamata mu fahimta shine shi tauhidi shine abu na farko da Allah ya wajabta ma kowa ya kiyaye shi shine abu na farko daga cin abin da zai taimake ka wajen tabbatar da tauhidinka shine nisantar shubuha shubuhohi shubuha shine abin da za a zo a gauraya maka ka kasa fahimtar menene gaskiya menene bata ga gaskiyar nan amma sai a markwada maka ita ga ta nan wannan bata ce amma sai a gyara maka ita sai ka ganta a matsayin me a matsayin shirya to matsalar ita ce duk wanda ya fada cikin shubha wanda asali ma bai fahimci me ake magana akai ba to shi masa bayani ya fahimta da sauki akan wanda ya fada cikin shubha wanda zuciyarsa ta shiga cikin shubha to wannan ganar da shi yana da wahala yasa ko a rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace da mu innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram annabi sallallahu alaihi wasallam yace halal a bayyana take haram a bayyana take amma a tsakaninsu akwai wasu shibuhohi da ba wanda ke iya fahimtar su in ba Allah ba sai wanda kuma Allah ya yi matawfiki cikin bayansa la ya'lamuhunna kathirun minan nas da yawa yawan mutane ba su san su ba annabi sai ce duk wanda ya kiyaye shubha to hakika ya tseratar da addininsa da mutuncinsa wanda ya fada cikin shubha kuma ya fada cikin haram ya fada cikin haram saboda haka ko a rayuwa shaidan yana halakar da mutane ta hanyar abubuwa guda biyu da shubha da shahawa shubha da shahawa shubha shine irin wannan da malam yake kawo mana ka ce ma mutum ga gaskiya ya ce maka to kaza kuma ba ya ce maka to ai ni ba haka nake nufi ba ai ni ba kaza bane a to ai kai baka fahimci ma ni me nake nufi ba to wannan shubha kenan ko kuma shahawa shine son zuciya kenan son zuciya kenan abin da ransa yake so to sai ya karkata zuwa ga wannan Allah ya samu na fahimta to duk wanda shedan ya kai masa farmaki ta waɗannan abubuwa guda biyu to zai yi wahala ya tsallake ya jefa shi cikin shubha ko ya soyantar masa da son zuciya ya zama shi gaba ɗaya duk abin da ba son zuciyarsa ba baya son ji ta wannan zai yi wahala ya tsallake tarkon shedan Allah ya raba mu da tarkon shedan ta haka malam sai yake kawo mana wayannan shubuhoyin da duk wani wanda zaka yi masa bayani akan tauhidi to zai iya kawo maka wannan shubuhar to shine malam sai yake kawo mana su ɗaya bayan ɗaya filla filla yana warware mana su malam yace wa qullahu aidan sannan sai ka ce da shi al mushrikuna alladhina nazala fihimul qur'an waɗancan mushrikan da muke karantawa a baya cewa alkur'ani ya sauka sanadiyarsu hal kanu ya abudunal mala'ika shin sun kasance suna bautan mala'iku wasalihin da salihan bayi wallata sun kasance suna bautan gungin lata wa ghaira zalik da makamantan haka fala budda an yaqula na'am dole zai ce maka eh sun kasance suna bautan mala'iku da salihai da lata da uzza da sauran gumaka faƙullahu sai ka ce da shi wahal kanat ibadatuhum iyahum illa fi du'a wa zabhi wa liltija'i wa nahwi dhalik shin bautan da suke musun mecece bautan da suke musun ba addu'an su ba roƙo suke musu ba ba addu'a bace ba yanka bace kuna fahimta ku su ma wa'annan wa'ancan mushirikan da suka da suke bautan gumaka Allah ya saukar da ayoyin alkur'ani su din ma wace irin bauta suke musu addu'a ce yanka ce irin da yadda ka kawo cewa kai kana bautan Allah shi kadai ne amma kuma kana roƙon salihan bayi kana sa kwaɗayinka a shi a wajensu kana neman ceto a wajensu kana musu yanka kana kaza to su ma mushrikan makka irin abin da suke yi ma lata da uza da sauran gumaka da sauran salihan bayi kenan wa illa amma in ba haka ba in ba wannan abun ne da Allah ya kafulta su ba fa innahum muqirruna annahum abiduhu wa tahta qahrihi su din ma sun gamsu cewa su bayin Allah ne kuma sun gamsu cewa rayuwarsu gaba ɗaya tana ƙarƙashin ikon Allah irin yadda dai ka faɗa ɗin kai ma wa anna Allah huwa alladhi yudabbiru al-amra sun gamsu sun yadda cewa ba mai jujjuya al'amura in ba Allah ba duka sun yadda da haka lakin da'awhum wal taja'u ilaihim lil jahi wash shafa'a wa hadha zahirul jidda malam yace sai dai suna kiransu ne suna yi musu suna kankan da kai a gaba gare su suna roƙonsu ne wai da sunan cewa suna neman ceto da alfarma a wajen Allah wannan kuma a fili yake a bayyane ga ayoyin da muka yi kaji a baya kenan kun ga wannan ita ma shubha ce Allah ya sa muna fahimta malam yana so ya nuna mana cewa duk wanda zai ce maka babu laifi din ka shiga damuwa sai ka kira wani ka ce mishi ina roƙonka ko salihin bawa ko annabi ko manzo ko wani makamancin haka ka roƙe shi da sunan cewa wannan roƙon da ka yi masa ba bauta ba ce ba ibada ba ce to ka yi mishi yanka amma duka ba ibada ba ce to sai ka ce da shi su ma kafirin da Allah ya kafurta su ya kai su wuta annabi ya yaƙe su a zamaninsa su ma irin wannan abubuwan suke yi kenan ya zama in dai kai ma ka aikata aiki irin nasu to da kai da su duka ɗaya ne da kai da su duka ɗaya ne kenan abinda za mu fahimta shine ita shirka din an canza mata suna ba ta canzawa daga shirka mun fahimta ita shirka din ka ce sunanta ba shirka ba ne sunanta kaza ne to ba ta canza ba har yanzu dai sunanta shirka kamar a tuka tuwo ne in ka ga dama ka ce wannan tuwon na shinkafa ne in ka ga dama ka ce na masara ne amma dai duk sunan shi me duk sunan shi tuwo to haka nan shirka take in ka ga dama ka canza mata suna ka canza mata style muddin ka ɗauki wani haƙƙin da na Allah ne shi kaɗai ka ajiye a wani waje sunanka mushirki ka yi shirka da kowane suna ka kira abin in dai ka ɗauko haƙƙin Allah ka ba mu wani kowaye shi to ka yi shirka ka yi shirka to daga nan sai mutum ya tafi zuwa ga shubuha ta biyar shine annaman yunkiru ashirka faqad ankara shafa'ata rasulillah sallallahu alaihi wasallam shine shubha ta biyar da zasu kawo maka shine a to in dai har ka ce kar a bauta mu annabi to kenan baka yadda cewa annabin zai cece ka a gaban Allah ba kenan kenan baka son ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaga wannan ita ce shubhal da aka yi ta yadawa a cikin jama'a lokacin da ake ta bayani akan istighatha neman wato roƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an shiga damuwa sai mutum ya ce maka alahira ma da ceton wa zaka shiga aljanna in ba ceton manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to alahira zaka shiga aljanna da cetonsa to a duniya wace ka roke shi waye ake ka ceton san ma da zaka samu a lahira cewa aka yi ka roƙe shi ya cece ka ko kuma ka roƙi Allah ya sanya ka cikin wanda zai ceta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba cewa yayi ka ce annabi ka cece ni bala dan ya nuna maka cewa in kana son ka wuce a gaban Allah ba kama kafa ake da wani ba aiki ake yi sai ce in kana son ceto na a lahira ka yawaita yi min salati kun fahimta in kana son ceton annabi a lahira sai ce ka yawaita yi masa salati wani ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama wani cikin sahabbai yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuba ma annabi ruwa annabi yana alula sai ce ya rasulullah wannan a wannan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce da shi tambayi ni duk abin da kake so sai ce ya rasulallah ina neman kusanci da kai a cikin aljanna sai ce baka da wata bukata in ba wannan ba ce wannan dai ita ce bukata ta kusanci da kai a gidan aljanna ya ce to in dai kana neman kusanci da ni fa inni ala nafsika bi kathrati sujud ka yawaita sujada ma'ana ka kula da sallan farilla da nafila kenan kaga bai ce a to ai shikenan tunda ka roka a wajena na baka ba sai ya ce me yi aiki aiki ake yi aiki ake yi la tanfuduna illa bi sultan in kana so ka tsira a gaban Allah to ka kama hujja hujja kuma shine ka kama aiki ka kama dahir aiki bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shi zai tsiratar da kai a gaban Allah amma tsayawa ka ce annabi ka cece ni wannan kuma saba ma mu koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama roƙon shi a duniya ya biya maka wata bukata ko ya tsare ka daga wata fitina wannan saba ma koyarwansa ne za ka fada cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama zai ga ana koran su yace ku ya hakuri ku bar su al'umma ta ce a ce a innahum qad ghayyaru wa baddalu ba'dak abinda ka bar al'ummar ka akai na tauhidi da sunna waɗannan sun canza bayan ka sun koma shirka sun koma bid'a annabi zai ce suhuqan suhuqa ku yi baya da su ku yi baya da su ku yi baya da su haka wannan ba son manzon Allah bane sallallahu alaihi wa alihi wasallama da haka malam yace fa in qala in yace da kai ha a tunkiru shafa'ata rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tatabarra'u minha shin kana inkarin ceton manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kana bara'a daga ceton annabi ne kana raya cewa annabi bai ba zai yi ceto bane tunda ni na ce ina roƙonsa ne ina bauta masa ne saboda ya cece ni a gaban Allah ka ce in bari shin baka yadda annabin zai yi ceto bane baka yadda annabin zai yi ceto bane faƙul sai ka ce da shi la'un kiru ha wa la'ata barra'u min ha ni ba na inkarin ceton manzan Allah sallallahu alaihi salama ba na barrantar da kaina daga ceton annabi sallallahu alaihi salama bal huwa sallallahu alaihi wasallama a shafi'ul mushaffa kai tsaya maka ji mai ceto na garanti wanda zai roƙi ceto a bashi shine manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa arju shafa'atahu kuma ina fatar annabi ya cece ni waye bai san ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatar annabi ya cece ni walakin shafa'ata kullu halillah sai dai ceto gaba dayanta haƙin Allah ne kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce kullillahi shafa'atu jami'a kace da su ceto gaba daya gaba daya haƙin wane ne haƙƙin Allah ne mallakar Allah ce wala takunu illa min ba'di illa min ba'di iznillah ceto ba wanda ya isa yayi sai bayan Allah ya bada izini kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi ba wanda ya isa ya ceto a gaban Allah sai da izinin Allah sai Allah ya bashi izini wala yashfa'u fi ahadin illa min ba'di an ya'zana Allahu fihi bayan Allah ya bada izini ma wanda zai ya ceto to ba zai ceci kowa ba kuma sai wanda aka bashi izinin ya ceta kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wala yashfa'una illa liman irtaba ba wanda za a ceta ba wanda za su ceta sai wanda Allah ya yarda da shi wa huwa subhanahu la yarda illa tauhid Allah baya yarda da kuma in ba tauhidi ba duk wanda kaga Allah ya yarda da shi to ya zo da tauhidi ne kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya rike wata hanya ta bauta ba musulunci ba Allah ba zai taba karba daga gare shi ba kuma ranar lahira zai tashi cikin asararru tababbu kaga kenan ashe sharaɗin ceto guda biyu na farko shine wanda zai yi ceton nuna shi za a yi na biyu kuma sai a nuna masa ga waɗanda ake so ya ceta nan fa'iza kanati shafa'atu kullu halillah idan ya zama ceto ta kasance dukkan ta mallakar Allah ce wala takunu illa min ba'di iznihi ceto baya yuwa sai da izinin Allah wala yashfa'u an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wala ghayruhu fi ahadin hatta ya'zana Allah fi annabi sallallahu alaihi wasallama da wani da wasunsa wanda za su yi ceto ba za su ceci kowa ba sai wanda Allah ya ba su izinin su ceta wala ya'zana wala ya'zanu Allah illa li ahli tauhid Allah ba zai ba da izini a ceci kowa ba sai masu tauhidi ta bayyana laka anna shafa'ata kullaha lillah daga nan zaka fahimci ashe ceto gaba daya mallakar Allah ce wa atlubu hamin to in dai ceto mallakar Allah ce a wajen wa ya kamata a nema ceto a wajen Allah ya kamata a nema ceto fa aqulu sai in ce da shi sai in ce Allahumma la tuharrimni shafa'atahu sai in ce Allah karka haramta mun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma shafi'hu fiyya Allah ka sa annabi ya cece ni wa amsalu hada da makamantan haka to kun ga wannan ita ma shubha ce shubhar ita ce a ce da kai to baka neman ceton manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to anan sai ka ce a to ai neman ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba shine ka roke shi ba in kana son ceton annabi sallallahu alaihi wa sallama babban abin da zaka yi shine kai tauhidi shine kai tauhidi daka ba wanda zai yi inkarin annabi zai ceto duk wanda yayi inkarin cewa annabi zai annabi yace annabi ba zai ceto ba kafiri ne shi dan yayi inkarin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kareta annabi ya kareta ayoyin Qur'ani in ka ce babu ceto ceto akwai shi za a yi ceto wannan gaskiya ne za a yi ceto to amma ceton da za a yi shine muka ji yana da sharuɗa biyu Allah zai nuna wanda zai yi ceto sannan kuma ya nuna wanda za a ceta malam sai ya ce fa'in ƙala zai iya ce da kai shubha ta shidansa kenan shine annan nabiya udiya shafa'ata wa annaha tuqlabu min ai an ba mu annabi ceto kuma ana nemo ana nema daga wajensa zai ce da kai annabi sallallahu alaihi wasallam udiya shafa'a wa ana adlubuhu mimma a'bahu Allah zai ce da kai ai Allah ya ba mu annabi dama cewa zai yi ceto ni kuma ina nema cikin abin da Allah ya bashi tunda Allah ya bashi damar zai ceto to ina nema daga wajensa fal jawab amsa ita ce anna Allah a'dahu shafa'ata wa nahaka an hada sai ka ce da shi ai amsan a fili take naji Allah ya ba mu annabi alfarman zai yi ceto kai kuma ya hana ka roƙonsa ba shikenan ba ba kana tutiya da cewa Allah ya bashi daman zai ceto bane to kai kuma Allah ya hana ka ka roke shi Allah ya hana ka fa qala ta'ala sai Allah ya ce fala tad'u ma'allahi ahada kar ku kira kowa tare da Allah kar ku roki kowa tare da Allah wannan fala tad'u ma'allahi ahada annakiratu fi siyaqin nahyi tufidul umum duk inda aka ce an samu nakira wajen hani to yana nufin ya game komai kenan ba a ce falata da umma Allah ahadan illa rasulullahi ba ba a faɗa haka ba haka ce falata da umma Allah ahada umumi ne wannan ba istithna'i kowane ne shi in dai ba Allah bane shi to karka roke shi karka roke shi ka tsaye da kowa a matsayin da Allah ya tsaye da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da daraja yana da matsayi cikin halittun Allah sama da ƙasa cikin mala'iku da aljanu da mutane da duwatsu da tsuntsaye da duk wata halittar Allah duk darajanta duk matsayin halittar Allah ba halitta mai daraja irin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi kowa ya fi komai daraja a wajen Allah Allah ya fi son shi akan kowa Allah ya fi son shi akan komai ya fi kusanci zuwa ga Allah sama da kowa sama da komai amma haƙƙinsa a kanka shi ne ka so shi ka yi mishi biyayya ba ka bauta masa ka roƙe shi ba wannan kuma kana isa wannan matsayin to ka tsallakar da shi matsayin da ba na shi ba ka tsallakar da shi matsayin da ba na shi ba fa in kunta tad'u Allah an yushaffi'a nabiyahu fika in har kana roƙon Allah ya sa annabinsa ya cece ka fa'ati'hu fi qawlihi to kai ma Allah biyayya kace cikin in maganar sa da yace fala tad'u ma Allah ahada kar ka kira kowa tare da Allah yanzu ka kaddara ma misali kaddara cewa annabin yana da daman ya ceci kowa ba tare da izinin Allah ba misali sannan kuma Allah shi yake ba da izini a yi ceton alal misali yanzu sai aka ce walillahi matsalul a'la sai aka ce yanzu ga kwamishina ne na gwamnati kana so ya yi maka abu zai iya yi maka da kanshi amma kuma kana da hanyar da za ka bi gwamna ya sa shi ya yi maka yanzu a wajenka da shi ya yi maka da kanshi da umarni ya zo masa daga wajen gwamna ya yi maka wanne ne kai mafi daraja a wajenka ka fi gamsuwa da gwamna ya ba da umarni yanzu za ka ji daɗi hankalinka zai ƙara kwanciya za ka ƙara jin ashe kai ma babba ne ka kai har gwamna ya yi umarni a yi maka wannan misali ne walillahi matsalul a'la ballantana kuma har a zo a ce ceto ne allah zai zai ba da izini a yi kowa ya sani ka gamsu cewa dai darajar annabi da allah ba ɗaya ba ce darajar da ke tsakanin annabi da allah ba ɗaya ba ne annabi bawa ne Allah ubangiji ne Allah ubangiji ne to ashe kenan in ceto mai daraja kake so to zaka kama ubangijin da zai sa bawon ka yace bawon sai ya cece ka ba bawon da zai ceton zaka kama ba muna fahimta ko daga shi annabi sallallahu alaihi wasallama zai koya maka hanyar da zaka bi ka samu ceton ne in an je lahira ai shi bai san gaibu ba Allah shi ne ya san ka bi hanyar ko baka bi ba to Allah shi zai nuna masa cewa ga wani nan ya bi ka ya bi hanyar ka da haka ka cece shi annabi kuma sai cece ka amma in ka kauce ma sunnansa ka kauce ma karantarwansa ya ce karka yi karka bauta min karka roke ni ka bauta ma Allah ka roki Allah shi kadai sai ka ce a'a zan bauta maka zan roke ka kuma ina so ka cece ni a lahira wannan akwai hankali a ciki wannan babu hankali a ciki lissafin bai fita mai kyau ba wa aidan sannan ka ce da shi fa inna shafa'ata utiyaha ghairun nabi sallallahu alaihi wasallama to ai ceto bayan annabi ai akwai waɗanda aka ba su ceto su ma haka ne ko akwai waɗanda aka ce za su yi ceto fa sahha annal mala'ikata yashfa'un ai ya tabbata cewa mala'iku ma za su yi ceto والأولياء يشفعون والأفراد يشفعون يا تبتا cewa salihai za su ceto waliyai za su ceto amma haddata alkur'ani za su ceto a taƙulu inna allaha a'dahum shafa'ata fa atlubuha minhu ato yanzu zaka ce tunda su ma mala'iku da waliyai da salihai da makaranta ƙwar'ani da wane ne su ma Allah ya ce za su yi ceto don haka nima su ma in kama su nema ceto a wajensu da aka da na gama da cin alƙwar'ani in ce don Allah in mun je lahira kar ka manta da ni ka cece ni haka ya yi ta su ma Allah ya ba su dama za su yi ceto ko kuma tun da an ce maka ƙwar'ani zai ceto kullum kai ta addu'a kana suratul baƙara ke cece ni a lahira roƙon sotul bakara ta cece ka shi zai ta cece ka me zai sa ka ta cece ka shine yawan karanta ta da aiki da ita to haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zai sa ya cece ka shine bin sunnansa da sonsa da yi masa biyayya shine abinda zai sa annabi ya cece ka fa in qulta hada in har kace haka to raja'ta ila ibadati salihin allati zakaraha Allah fi kitabihi to ka koma bautan salihai kenan kamar yadda Allah ya ambata a littafinsa fa in qulta la in kuma kace a a batala qauluka to maganar ka ta baci kenan gaba kura baya sai yaki kenan in kace in koma in rike salihai da waliyai da da kaza da kaza da mala'iku saboda za su yi ceto to ka koma bautan gumaka da bautan waliyai da salihai kamar yadda dai Allah ya faɗa a cikin alkur'ani in kace a a to wannan aqidar taka ta rushe kenan batsala ƙauluka a aɓahullahu shafa'ata wa ana adulubuhu mimma a aɓahullah maganarka da kace wai Allah ya bashi ceto zai yi ceto ni kuma ina neman ya bani daga abin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ta ga maganar taɓa cike ne so saboda haka wannan yana nuna mana cewa dun ka ce kar a bauta wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ba wai yana nufin cewa ba ka san cetonsa bari ko kuma kana inkarin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai yi ceto la bal ma tabbatar da cewa da gaske ka gamsu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai yi ceto shine ka tsaya akan sunnarsa inda ya tsaya ka tsaya to kana neman cetonsa kenan amma in ka tsallake inda bai tsallake ba to ya nuna baka gamsu zai zai cece ka ba kenan saboda ka ki kai mishi biyayya ka yi mishi taurin kai kuma kana nema alfarma a wajensa ta yaya haka zai samu to kuma galibi abin da nake so kullum mu dinga fahimta shine galibi wannan shubuhohin wai abin da ake cewa ne da an faki da guzuma an harbi karsana shine babban abu duk inda ka ji dan bid'a yana ta kokarin tare wannan cewa annabi kaza annabi kaza annabi kaza to wallahi manufarsa ba manzan Allah bane sallallahu alaihi wa sallama manufansa manya manyansa ne da waliyansa da salihan da wanda yake musu kallon salihai a wajensa so an fake da guzuma ne an harbi karsana kaga in ka in ka iso daga sama kace annabi ma ba a bauta masa to an ce ba a bauta ma annabi ba a roƙon annabi ba a kiran annabi sallallahu alaihi wasallama to kuma waliyansa da suke kasa kuma ba kaga su kurin bayan ludayi ai ba a lissafi da su kenan to in ya tsaya da sunan cewa ai su ne masoya manzo ka ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ka ce ba a roƙonsa ba a ce annabi ka bamu ba a ce kaza ba a ce kaza to wannan sai ya nuna musu izu sai ya bada dama damar shigowa da wasu bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma target din wallahi ba ya annabi Muhammadu bane ba shi ne target din ba to to kaga ko abin da aka faro na maulidi kaga ai ba annabi muhammadin bane in gaskiya ne darajar mutum ke sa a yi masa maulidi daga annabi sai sai duna abubakar sai an gama da khulafa'ur rashidun duka a zo ashiratul mubashirun bil janna a zo duka muhajirai da ansarawa a biyo kan tabi'ai har a iso kafin a iso kan wanda aka haife shi hijira shekara 1150 kafin kuma a iso kan wanda gashi nan muna ganin shi a raye amma kaga sai an yi nashi yau kafin gobe na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ban sani ba ya zo a tsare ne yau aka haife shi gobe aka haifi annabi wuhu to kaga kenan duk anan zaka fahimci cewa duk yadda kaji ana tarewan ba annabi bane target din wasu ne target din ba manzan Allah bane sallallahu alaihi wa sallam ba annabi ne a gaban su ba ba wai annabin bane ba wai annabin bane wasu ne ake so a ba ma kariya to in aka tsaya aka ce su za a kare to jama'a za su watsi wayewa ne kuma da za a tsaya a kare shi wayewa ne amma aka mai da hankali cewa ai wayannan ba su san annabi ba su kaunar annabi to to kai za a ce maka wani bayi kaunar annabi a matsayinka na musulmi kuma ka saurare shi to shikenan daga nan sai a kawo maka shubha daga nan sai a kawo maka shubha amma ba wai annabin bane a gaban su sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba annabin bane a gaban su ba annabin bane a gaban su to inda annabin ne a gaban su ai gaskiya ne sun yi koyi da shi me suke koyi da shi daga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam balma sai kokarin kauce masunnoninsa da shigo da shirkoki da yawa ana haɗawa da a ɗauki siffar Allah Allah ya ce huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin a ɗauki wannan siffar a ce annabi shine al awwal shine al akhir shine al zahir shine al batin kuma a zo a ce wai wannan abin da ake wai shine son manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana kawo kalmomi na shirka duk da alhamdulillah na ji bana wani cikin limamansu ya yi ƙoƙari in mutum ya yi ba daidai ba an caccake shi ya kamata ya yi ƙoƙari kuma a yaba masa ya yi ƙoƙari da ya yi bayani akan cewa masu wa'azi wajen maulidi su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah duk abin da suka san bayi da alaka da annabi kar su jingina masa ya faɗi gaskiya tare da cewa baka da baka menene wai baka yaban dan maciji ko da aka yi bandan kuturu sai ya girma eh to kaga kenan baka baka tabbacin cewa abinda aka faɗa din nan har zuciya ne amma bisa hukunci na zahiri yayi kokari wannan kuma mu dama shine tuntuna abinda muke rigima da su a zo wajen maulidi a ce wai ana taya murnan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma mu dinga ganin yan iska da karuwai da yan shaye-shaye suna fitowa suna cashewa suna rawa duka wannan ana jingina shi zuwa ga annabinmu sallallahu alaihi wa alihi wasallam duka wannan ana jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan ai mutum ko da a ce ba musulmi bane in dai ya san annabi sallallahu alaihi wasallama ya san wannan abun bai dace da shi ba bai dace da shi ba ana ihu ana hayaniya ana jingina abun zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma inda da ka tabbatar da cewa abun ba san annabi ba ne tun da an ce duk wanda baya yi bayi son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ya tabbata dukan manyan sunan duka ba san annabi duk ba san annabi dalili ko shine ba mutum ɗaya cikin su da zaka gan shi akan titi ya fito zagayawa babu to idan ka ce babu kiɗa ba fita yi ba za su fita ba abin da yake jawo ana fita shine wannan kidan da wannan cakuduwan da ake maza da mata shi ke ɗeba hankalin samari eh ana tsaye ana fesa maka turare ana kaza ga budurwa katuwan budurwa kamar za ta fasa riga da matan aure sun sanyo matsatsar riguna jesi sun fito suna rawa akan titi duka waɗannan wai sun fito wai su nuna su masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi Allah ya isa duka waɗannan wai su ma masoyin annabi ne kuma duk wanda baya wannan abun wai ba masoyin annabi bane duk wanda bai wannan abun wai ba masoyin annabi bane mu wallahi an cuce mu wallahi an kware mu wai in baka yi ba kuma baka san annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma shekara da shekaru aru aru ana kallon wannan abun an yi shiru sai yanzu da jama'a kansu yake wayewa suke gane wannan abun entertainment ne kawai hutawa ce to daga nan ne kuma za a fito ana bayanin cewa ba daidai ba ne to target din duk inda ake so a yi sakar ka ɗaukawa yi wai ƙoƙarin kare annabi ake yi ba annabi ake ƙoƙarin karewa ba a ƙoƙari suke su shafa muku baƙin fenti in sun ce ku maƙiya annabi ne to sai a karkatar da hankalin wawaye to ba za su saurare ku ba kenan ba za su saurare ku ba kenan ai an gama shafa maka baƙin fenti mafi muni a ce maka baka son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda Allah ya sa san shi ya zama ibada da zaka samu kusanci zuwa ga Allah in ma baka san shi Allah baya yin ka sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma duk a zo ana wannan badalar ana kirkiro hikayoyi na ƙarya wai dan a nuna darajar annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi annabi ya wuce gaban sai kai ƙarya dan ka nuna darajarsa annabi ya wuce haka zallan ayoyin qur'ani sun isa su nuna maka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi bai bukatan sai ka hakaito wasu mafarke mafarke da wasu hikayoyi na ƙarya wai dan ka nuna darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka nemo wasu mawdu'at da da'ifar ruwayoyi wai saboda kana so ka nuna wa mutane annabi ya kai annabi ya wuce haka wallahi annabi ya wuce haka alqur'ani wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika alƙur'ani shi ne ɗaukakan manzan Allah shi ne darajar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da haka yana da kyau jama'a su dinga fahimtar duk abin da yake duk abin da yake wakana duk abin da za a zo a kawo maka duka waɗannan shibohi to kar ka ɗauka wai ana so wai a kare annabi sallallahu alaihi wasallama ne kar ka ɗauka haka yasa a baya da hujja ta ƙare sai wani cikin malaman da suke sauraren su a nan sai ya fito wai yana kira zuwa yana kira zuwa ga rarara wai ya fito yayi waka ya kare annabi sallallahu alaihi wasallama yana kira zuwa dan zuwa ga dan daudu a dogon ja wai ya fito yayi kire wai yayi waka wai an taba annabi wai a dogon ja ya fito yayi waka ya kare annabi har wasu suna kafa hujja wai an ce ba a neman taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam an shiga damuwa wai alinuhu yayi waka wai suna yadawa fasikin mutum dan fim shekara aru-aru yana yada fasikanci cikin jama'a wannan shine zai kada annabi sallallahu alaihi wasallama kowa in aka kira sunan shi abu na farko da kake fara tunawa shine tsiya abun ana kiran sunan shi abun da yake zuwa ranka kenan shine tsiya da fasikanci da lalata matan mutane da ƴaƴan mutane kawar da su daga tarbiyya ta gari shine babban aikin da suka sa a gaba to wannan kuma wai shine wannan kai mai cewa kana wa'azi kai mai ilimi ka kasa kare annabi saboda dama ƙarya kake yi sai shi wannan shine zai zai kare annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah yake fushi da su ma cikin mutane masu yada barna
wai su ne wai yana kira wai zuwa ga wai rarara wai da dogon ja wai su fito su yi waka su kare annabi sallallahu alaihi wasallam kenan aya da hadisi ba za su ci ba sai an hada da waka kan jama'a Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu dace Allah ka shaida muna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna bin sunnoninsa duk inda yace mu tsaya za mu tsaya inda yace mu wuce za mu wuce duk inda annabi ya mana umarni yace mu yi za mu yi inda yace mu bari za mu bari inda muka gaza Allah ka yafe mana Allah ka tsare mu daga shirka Allah ka tsare mu daga bid'a Allah ka sanya mu cikin masu samun alfarman ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka ba mu ikon bin sunnoninsa a nan duniya ka ba shi ikon ya cece mu a gaban ka ya Allah kai mana albarka baki daya ka sanya alkhairi a cikin rayuwar mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته